أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم godiya ta tabbata ga Allah da ya kawo mu wannan lokaci a ranar juma'a takwas kenan ga watan juma'a da la'ula hijira 1441 wanda ya daidai da uku ga wata na farin a miladiya 2020 inda za mu ci gaba da karatun da muka saba yi wannan lokaci na littafin ashifa bi tarihi hukukul mustafa sallallahu alaihi wasallam ba manta ba muna cikin babi na biyu fasali na biyar wato fasali da yake bayani bisa kan fasaha fasahatu lisanihi wa balagatihi kenan fasalin fi balagatihi koko fasahatu lisanihi wa balagatu sallallahu alaihi wasallam wanda ke bayani bisa kan fasahar annabi harshen annabi sallallahu alaihi wasallam da balagarsa wato kwarewa a iya magana sallallahu alaihi wasallam mun karatu bisa kan irin magana wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke ma jama'a da suke zuwa kowa su jama'a da irin yarensu da irin larabcin da suka saba mun zo irin kuma waɗanda yi irin larabcin da aka hiji na mafiya wanda mafi yawan laraba suke yi musamman wanda suke makka da madina to a cikin muna zancen irin fasaha da abubuwan da maganganun su suke kumsa na daga tarin hikimomi da taujihat da sauransu muna ciki lokaci halinsa za mu ci gaba mun karanta wa ƙauluhu da faɗarsa sallallahu alaihi wasallam ittaqilla haisu ma kunta واتبع السيئات الحسنات تمهها وخالق الناس بخلق حسن ما yake tsaya da mutu Allah tabbata gare shi yace ka ji tsoron Allah haisu ma kunta ko ina ka kasance wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ko wace gaba cikin maganganun za a yana tana buƙatan a nutsu a lura da ita aka fahimta akwai ababe na hikimomi da dama a ƙarƙashin kowace gaba misali wannan gaba ta farko kamar wannan hadisin yana da gaba kamar guda uku na horon ittaqillah haisu ma kunta kai tsoron Allah ko ina ka kasance to in mutum ya ji tsoron Allah ko ina ma ya kasance wannan shine mai tsoron Allah na hakika shi ko zai ga alheran ubangiji irin wanda ya ma mai tsoron Allah alƙawari malama sun bibi irin alƙawullan da aka ma mai tsoron Allah cikin alkur'ani wurare da dama kusan a takaice ka ce komi ma da abin da mutum ke nema na alheri na duniyar lahira yana cikin tsoron Allah nan in ilimi ne wata kulla wa ya'allimu kulla ku yi tsoron Allah Allah zai sanar da ku wa man yattaqillahi yaj'al lahu makhraja in kana cikin wani kunci kana neman huta Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa duk wanda ya shi duk umma yattaqillahi duk wanda ya yi tsoron Allah Allah zai sa mai jallahu makarajan Allah zai sa mai mahuta haka nan dai in wani kunci in hamma arjan nan baki daya Allah ya tanadin ta ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah duk abin da mutum kake nema komi abin nema yana cikin tsoron Allah nan to kuma tsoron Allah nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace kai tsoron Allah duk inda kasance ba nan kana jin tsoron Allah ba can baka jin tsoron Allah ba kana jin tsoron Allah a gidanka baka jin tsoron Allah in ka haito ko ko in kayi to kana yin tsoron Allah in ka koma gida baka yin tsoron Allah ko kana yin tsoron Allah tare da wa'ancan baka yin tsoron Allah tare da wa'ancan ko ina dinin kasance ka ka kasance kana mai yin tsoron Allah irin wannan shine abin da ake nema tsoron Allah nan in mutum na ya kasance Allah ya arzai tsoron Allah ba shi ba saban Allah kisa da Maulana Mushayar Islam yake kawo kullun ko ko muka karanta ta a cikin ɗayan majalisan da yake yi da ta nanu yana cewa wata mata ce ita mutum ne kirki ce sai wani mutum ya so shi ko ya gane ta yi so aikin banza tare da ita ta zo da ya ganta banci mutum ne kirki mace ce mai hikima sai bawan Allah nan ya nema ya yi lalata da ta ce to ba ba matsala amma ka kai ni sai mun je inda ba mai ganin mu saboda mutuncin kanmu yace wannan mai sauki ne ya kai ta gida inda babu kowa sai shi sai ita ya ce to shi ka liƙe ko ina duka koyoyin ka liƙe ko ina yace ya aike ba wani inda ba inda ya bari kawai nan yace to ai har yanzu akwai koha guda biyu eh kai kana gani na kuma ni ma ina ganin ka bancin wannan wannan mi kokari ne mu rihe wannan tukwana eh tsakanin mu ma kai kana gani na ni ina ganin ka sai ta inda ni ban ma shaida ba kai baka mana shaida ba karshe dai ga abin ba yiwa kenan in ya liƙe wannan mata zai hukunta ya liƙe liƙe hanya ta Allah da ke ganin su to wanda ke jin tsoron Allah ko ina ba shi ba saban Allah Allah ya samu dace wannan umarni kenan na farko cikin hadisin nan wa atibi sayyi'ata alhasanata tamhu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in wancan na farko bai samu ba kai tsoron Allah ba Allah ya sa ko rashin sa'an ka ya sanya ka aikata wani zunubi to mi za ka yi yace ka bibi mummuna aikin ka da kyakkyawa in ka aikata ba daidai ba to yanzu kaka yanke kauna daga wajen ubangiji ka aikata abu mai kyau aiki na kwarai in ka aikata wannan sai ya shahe ta muwa sai ya shahe wancan mummuna aikin to na uku wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai abuta da mutane da kyakkyawan mu'amala dabi'oyi masu kyau ya kasance tsakanin da ka da mutane kyakkyawan mu'amala ce to in mutum bai saba ma Allah ba in ya yi saba Allah ma yana aikin kirki yana shahewa to amma ya kasance tsakanin shi da mutane ko ba kyau mutane ba su mai shaida mai kyau ba har yanzu akwai matsala biyan da kake kyautata ibada kake ka kyauta tsakaninka da ubangiji in kai tsakaninka da halittar Allah ba ba kyautata ba to akwai matsala babba da ma wancan ne ba da ma tsakaninka da Allah ne ka bata Allah mai yahiya ne da abin da kama Allah Allah sai yahiya amma mutane kai cin zarihin su zalunta su abu ne mai girma wanda in ba su suka yahi ba Allah ba yahiya to wannan baki daya in muka lura wannan hadisin ya tare ma wanda zai aiki da shi ya tare mai alherin duniyar lahira a cikin magana cikin hadisi guda sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa khairul umuri aw satuha fiyayyen lamarra shine tsakatsakiyanta tsakatsakiyar lamarin wata ruwaya ta zo da ausatuha ababe wanda suke tsakatsakiya su ne suka yi cikin lamarra baki daya cikin komi mutum kai ya zurfafa shi ma cikin lamari na duniya ne da na addini kowanne ne in mutum ya zurfafa akwai matsala addini dai ba kama addini wanda mutum yana ganin alheri ne zalla to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin wani hadisi inna hadha ad-dina matin fa awghilu fi birfqin walan yushada ad-dina ahadun illa galabahu wannan addinin da kuka gani mai karfi ne karfi gare shi to ku kutsa cikin shi a sannu ba wanda zai tsananta a addini sai addinin ya rinjaye shi duk wanda ya ɗauki abin da ya ƙarin shi to a addinin za a ga mutum ya bauɗe ko mutum a wayi gari ma ya wasa baki ɗaya ma kawai ya wasa ya watsi da komi saboda haka ko ayyuka ne za ka ɗauka wanda za ka riƙa yi ana son mutum ya riƙa yi aiki yau da gobe kullum ya tsaya akan shi a habbul amali lillahi adwamuha aikin da Allah ya so shine wanda ake yi yau da gobe wayin kalla ko da ta karanta to wani ci gaba hadisin wani yana cewa inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah baya kosa sai ku sai kai ka kosa kai sai kun kosa ku ku bayi nasa ku mutane to duk abin da zaka yi kai a sauki ga wani mutum ya ga kamar muna kamar ya ga irin wannan muna kulawa da sallah da sauransu da gita kai ba dai mu zagura ma mu zagura ma addini ni nan wurin yake bani misali ni nan wake ce ni nan wurin nayi zaman abinci ma gara in ci garin rogo shi kadai da in ci abinci da kirista Allah ya hada ni zama Allah ya hada shi da zama da wani kirista ne wai shi ganin shi da addini ne tsananta ne ke cikin addini saboda lukurar addini ne da in ci da kirista saboda tsaba addini gara in ci garin rogo ko in zauna karshe shi mutum shi mutum da kawai ya bude yana aika ya zama irin mutane masu aikata masha to zai ce to ai kaga kai wannan abincin kiristan ma an halatta mu shi abincin sama halaka ne balle kawai dan ka ci abinci da shi menene matsala kaga kai ka ketare iyaka to irin ketare iyakan ta kai ya tsananta ya tsananta ya tsananta a tufafin shi da sauran shi da mu'amala shi kai karshe abin ya kasa sai dai koma kuma ya bauɗe kawai duka ma kai ka ce ma bai da addini to wannan shine eh fiyayyen lamurra shine wanda suke tsaka tsakiyarta a addini ma kenan to sauran lamarin da rayuwa ko to ko ruwa mutum ya cika sha in mutum ya sha ruwa zai huce iyaka za su mai illa bada tana saura abinci wanda yawanci ma abin da yake hallaka mutane ma daga abincin ne karkashin ayan nan da take cewa allazi yutimuni wasqin wa idza maridtu fa yushfin wallazi yumitni suma yuhyin wallazi atama an yaghfira li khati'ati yawm ad-din wannan karkashin wannan malama suka yi magana aka ce sayyidina ali ya ce mafi yawancin wanda suke makabarta abin da ya kashe su abinci ne shi ayan nan da ya ta ɗauko ta cewa Allah zai yi ta imuni wa spain wai za mu rutu ko shi wanda Allah shi ne wanda yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni sai aka bayan wannan sai aka ce wai za mu rutu ko shi kuma ne shi layin shi ne ke bani lafiya wai sai malama suka fahimta cewa wancan cin da sha da ya gabata shi ne ke kawo rashin lafiya wai za mu rutufe shi wallazi yumitu ni suma yihin kuma wanda ke wanda ke kashe ni kuma sannan ya raya ni to kuma wannan rashin lafiya take kawo a mutu to abin da yake kawo suka ce yawancin abin da ke kawo cutar cuta da ke hallaka mutane yawanci daga ci ne daga sha dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam bai taba cika wata salkabo da take sharri gare shi daga cikin shi to wannan ka ci ma ka huce iyaka kaga inda zai kai ka to saboda haka kuma in ka ki ci din shi ma matsala ne halaka ne haka ne shi ma ibadar nan maimakon in ka ki tsaya ka ba Allah in ka ja baya shi ma kuma mutum ya halaka duk wanda ya kasa tsaye da farle ma to ai shi bai kai labari to saboda haka khairul umuri awsatuha ko awsatuha wata aya abin da yayi daga cikin lamurra baki ɗayan lamurra shine tsakatsakiya Allah wannan ma kowace magana aka ɗauka jami'a ce mani'a hadisi ne wanda da za Allah zai datar da mutum ya aiki da shi zai tsiratar da shi a duniyar shi da lahirar shi wa qawlihi da fadarsa ya da mutsala sabata a gare shi ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma ma'aji sallallahu alaihi wasallam yace ka so masoyinka a sannu saboda ya kusanta ya zama makiyinka wata rana cikin cikin wata ruwaya kuma yake cewa abu gidu bari daga hauna ma a sa'an ya kuna bi baka yawan ma shi ma makiyinka ka kishi a sannu saboda ya kusa ya zama masoyinka wata rana to sai ka shiga ina to shi ma wannan gashi yadda ke karantarwa a rayuwa abubuwa masu dama wanda zaka so duk wanda zaka so ka so shi a sannu ka a huce iyaka shi in so in ya ka huce iyaka shi kamar da Hausa suke cewa so shine ke hana ganin lahi sai ya kai mutumin nan da abin da yayi kawai daidai ne to shi kuma mutum ka ɗauke shaga ka duk abin da yi daidai ne kenan in ya ɓata ma kai ba ka mai nasiha ba ka jawo hankalin shi ba ka haɗa mai gaskiya ba shi ko kamar da masu hikima laraba suke cewa larabci suke cewa suka ce sadiquka man sadaka kalaman sadaka wanda yake abokin ka shine wanda zai hida ma gaskiya yayi mu'amala da kai da gaskiya kayi daidai yace kayi daidai ba kai daidai bai ce ba kai daidai ba laman sadaka ba wanda duk abin da kai yace eh haka ne daidai ba haka ne da abin da ka yin kaɓata ma haka ne to wannan akwai matsala to shi in ka kai kana son mutum in ka wuce iyaka ba da sannu ba inda zai kai ka kenan wa qawlihi da kuma faɗar sa tsiya da amince Allah tabbata gare shi inda yake cewa az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah shi zalunci zulumatun duhai ne ran tashin kiyama zalunci ba ma duhu ɗaya ba duhai duhanni ne da yawa ranar tashin kiyama shi ma wannan akwai tsawatarwa mai girma a cikin wannan hadisin lokacin da mutum ke bukatan haske lokacin da ke mutum ke bukatan abinda gaban shi abinda zai haskaka mai gaban shi ya ga gaban shi dan ran tashi kiyaman nan hasken ne ho shine ake ake gani shine ke haska mutane gaban suna gani ban san ko ina iya tana ayan nan ta cikin suratul hadid ko an iya tana mai ita ba wanda munafikai suke zauwa suke ganin a wa durabenun bisur kama kama a ce wa durabenun bisur ba'du ni fi rahmatu zahiri min qibali al-azab inda ai haske ne suke wannan da in suke bin mu ne suka kelar juwar akun farta mi sunura kenan kelar juwar akun farta mi sunura ko da bane bisur kamo wannan da ina ai ina jawa ba kamo ta gaba ita ce baitul kasir din ah kelar juwar akun wanda su suke neman haske haske ne da suke nema ya haska musu suna ta hasken nasu ya buce aka ce ku koma can bayan ku can bayan ku nemo ku nemo haske fa durabenum bisur sai aka sanya wata katanga tsakaninsu da wanda suka imanin su sai halakan ta tabbata gare su raga lokacin da mutum ke bukatuwa zuwa ga hasken nan ranar tashin kiyama to shi zalimci shi lokacin nan yake mutum duhu saman duhu duhai shine sai yake cewa a zulmu zulmatun yawan kiyama kenan abin da yake karantarwa a nisanci zalimtan bayan Allah wa qawli fi ba'd du'a'ihi haka nan fada annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sashen addu'o'insa sashen addu'ansa da yake cewa Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik ya Allah ina roƙonka rahama daga gare ka tahdi biha qalbi wannan rahamar ka shiryar da zuciyata da ita wa tajma'u biha amri Allah kuma ka tattara lamarina da ita wannan rahamar wa talumu biha sha'si kuma ka ka, ka hada daidaituwata da ita wa tuslihu biha ga'ibi kuma duk wani nawa da ya faku da ganina duk wani nawa da baya nan Allah ka gyara shi da wannan ramar masu zawwa ma cikin al'umma alaihi salam wannan ta tara diba ga wanda aka ma addan nan ba iyaka da wanda suke a halarce wanda wanda ba sa tare da shi a lokacin da har ma zuwan tashin kiyama duk wanda yake nashi ne a ga'ibin shi ne sallallahu alaihi wasallam dan al'umma sanin sanin kowa ne ma wannan ita al'umma malama suna mutu kashi kaso biyu ne al'umma akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba ita ummatul ummatu da'awa al'ummar da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira yake kire ta zuwa ga Allah al'umma baki ɗaya kenan baki ɗayan al'umma har zuwa tashi kiyama su ne ita ce al'ummar da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ta akwai to wani cikin wannan al'umma akwai wanda suka amsa kiran da aka musu فمنه جهول كافر لم يسلم in yashu da al khalqalil maula to wannan ita wanda wanda wanda suka amsa su ne masu imani su ne musulmi wanda ba su amsa ba su ma wanda su ma al'umma annabi ne sallallahu alaihi wasallam tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashi kiyama wannan al'umman da ba su amsa ba su kansu rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ta shaye su ku diba irin yanda turawa suke samun irin abin da za a ce mai ba ka ce mai karama ba ko mu'jiza dan in gami da annabi ne ko wani wali za a ce mai saka amma su istidraji ne wata wani baiwa ce aka musu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam diyajen da suke yawo saman iska yanda suke tafiya cikin ruwa kutsa ma kasar ruwa ke tafiya daga wasat irin abin da aka rike ma annabi suleiman alaihi salam abubuwan da annabawa suka samu na daga mu'jizoji ga sunan wa'anda ma ba su imani ba cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu wannan albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam ummatu da'awa kin ba to duka annabi sallallahu alaihi wasallam da yake rahama ce ga talikai baki daya yayi ma yayi ma kowa adda wa tarfa'u biha shahidi wannan ga'ibi kenan wanda baya nan Allah ka gyara shi wa tarfa'u biha shahidi kuma wanda yake halarce wanda ya halarce ni shi ma ka dauka shi wa tuzaki biha amali ka ɗaukaka aiki na kuma biha da ita wannan rahama wato lihimuni biha rushidi kuma ka tusa shari'a ta gare ni ta albarkacin wannan rahama wata ruddu biha ulfati kuma ka maido da ulfa ta gare ni biha da albarkacin ta ulfan nan ita ulfa sun kuyan wahasha ne wahasha irin mutum ka samu kanka cikin jimuwa ta kewa kana ji kawai mutum kewan mutum ya rika jin kamar shi kadai ne da ake ita kewan nan ana dokanta daga mutum inda ya kansa shi kadai ne baka ko da kana cikin jama'a in babu cikin irinka in babu irinka cikin jama'a nan suka ji kawai ba daɗi in garin na cike yake da mutane ana ta ciwa ciwa ana cike da kawo ko sallah ce ma in kai babu irin naka ba wajen wanda zaka je ku fahimci juna sai ka ji kawai duk ba daɗi gara a ce ka koma cikin wata bukka wanda za ka sa mutum guda wanda za ku fahimci juna to wannan wahasha kenan to saɓaninta ita ce ulfa kamar sabo kamar mini da sabo na da jin daɗi irin na sabo na na kana jin kana tare da mutane ko kana tare da waɗanda suke ɗaya macewa wa tasimuni biha min kulli su'in kuma Allah ka tsare ni albarkacin wannan rahamar da dukkan wani mummuna abu Allahumma inni as'aluka al-fawza inda al-qada'i Allah ina roƙanka ya Allah ina roƙanka rambanta yayin duk wani hukunci shi ma mutum da yana kace za a yi hukunci mutum abin da ke nema ya ce shine ya ci nasara eh din da wani hukunci hukuncin ba kare yake ba din da ya gama ta gama da din da ta gama ka da wani a ce kai ne mai cin nasara babu abin da ke daɗi kamar wannan wa nuzula shuhada'i kuma ita ma Allahumma inni as'aluka take yake wa nuzula shuhada'i kuma abun tarye na baki wanda ake ba shahidai shi shahidi shine kawai cikin kamar da cikin hadisai wa hadisi musulmi ka sarrato cewa ba wani mutum da zai mutu ya rika yi Allah Allah Allah mai doshi duniya a kashe shi har sau goma cikin wata ruwaya ko ko a mai doshi dai a sake kashe shi cikin wata ruwaya kamar shahidi saboda abin da yake samu na daga karamci na na bakunta wannan da yake zuwa saboda wannan abin nuzul inda yake samu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma Allah ka bani abin karamcin nan abin karɓar bako shine abin tarayyan bako shine yake ma nuzul na na shahidai wa aisha su'ada Allah kuma ka bani rayuwa ta sa'idai sa'idai babu muna bayani bisa kan sa'adan nan mutane sun kakkasa ta kowa tsammani yake eh sa'ada tana cikin kaza sa'ada kaji kana jin daɗi a ranka tukwana dan da abin da ake gani wanda bai da kuɗi ina tsammanin ai in ya samu kuɗi kawai shikenan shi ya warke kawai jin daɗi ya ya duk wanda mai kuɗi kana tsammanin mai kuɗi kawai cikin jin daɗi ke kawai to shi kake tsammanin ai sa'ada ta kare tare da kuɗi sa'ada gonar in ji tura saka ce ai kenan kawai da inda mutum yana kuɗi ya san shi ko wani mai kuɗin yana can wurin ma yana Allah Allah ma ina ma a ce ma da kamar kai yake inda in ka ga wani rayuwa wani mai kuɗi ke kira kwanan ake damu wani mai kuɗi ake ba mu labarin shi mai kuɗi ne a wanda duk Afirka nan ba mai ba mai kamar shi aka ce baki ɗaya cikin yini awa uku kawai ke da ta hutu a yini awa uku yake da kawai ta barci dai awa uku kawai kasal a cikin yini shi duk afirka ba mai kudin shi to ka gani kai kana tsammanin in ka san dai wani akwai aiki da ko mutum yana tsammanin wani tsammanin yake kudi cikin kudi ke akwai na sa'ada jin daɗin rayuwa wani ko tsammanin yake cikin kaza ne wani sai ake cikin kaza to Allah ya san dai shi dai abin cikin bin Allah dai ake samun sa'ada to a shi haka rayuwa ta sa'ada wani matsayin rayuwar shi ba shi ba bakin ciki kamar yadda Qur'ani ta alaina abu ne Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun su masoya Allah wanda suke waliyan Allah babu tsoro gare su ba bakin ciki ba wai sai ma an je lahira ba wanda kake wanda ya je wanda yake tare da Allah kamar yadda wani mai mai mai munajati ke cewa ya rab ma za waje da mun fakadaka wa ma za fakada mun waje daka ya Allah wanda ya same ka me ya rasa wanda ya rasa ka ko me ya samu to cikin sa'adan na tana cikin samun Allah in mutum ya kasance na Allah ne shi to komi ma sai ka ma rasa me zai bata mai kullum sai ga rayuwar shi ko cikin jin daɗi yake to irin wannan rayuwar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka bamu ka bani rayuwa ta ta ta sa'idai wan nasara alal ada kuma da cin nasara ko taimako akan makiya wannan ita ma ku diba gani adda ce aka ciro irin dan a nuna nau'i irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana magana kuma ta taro komi da komai ila ma rawatul kafatu anil kafati wannan kenan malaiti har zuwa abinda jama'a masu yawa suka rawaito daga jama'a masu yawa daga sahabbai tabi'ai tabi tabi suka rawaito min maqamatihi wa muhadara wa muhadarati ko muhadarati eh daga muna cewa maqamarsa maqama daya maqamat da yawa ita maqama bayani daidai da wani wuri da ya kama wani wuri kamar malama da suna cewa likulli maqamin maqal kowane wuri yana da magana shi kowace kowane wuri akwai magana da ta dace a yi to irin wannan maqamat din wuraren da wuri kaza da ta kama ga yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hudi ga yanda ya fuskanci mutane nace muqamat wa muhadarat wa muhadarati da kuma muhadara ita muhadara jawabin da za kama jama'a wanda suka halarto ka to da irin wannan ita ma muhadarat din shi da wanda jama'a da suke halarta shi ya musu jawabai da irin wannan jawaban wa khutabihi wa adiyati da kuma hudubobinsa su huduba dai ka an san an san huduba wa adiyatihi da kuma addu'o'insa wa mukhatabatihi wa uhudihi da kuma mukhatabarsa shi mukhataba hira ce tsakanin kai da wani ko kai da wasu su ce kaza ya ce kaza su ma an rawaito wannan maganganun nasu sallallahu alaihi wasallam suke wanda suke cike da fasaha da balaga da kuma addu'o'insa kamar wanda makaranta kaɗan daga ciki yanzu wa uhudi kai da alƙawallansa yawa abinda alƙawallin da yake kullawa da mutane har ma cikin ayoyi suna zuwa يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزين ولا يقتلن أولادهن har zuwa ƙarshen aya wannan kaga mubaya'a ce suka zo alƙawali wasu wani kungiya ta mata suka zo su karbi musulunci yayi alƙawali da su irin haka na alƙawalan da yake gindayawa mutane to banda kaza kaza kaza to shi ma wannan har ma zuwa alƙawalan da aka rubuta zuwan sa Madina wannan duk yana cikin uhud nan alƙawla na maki sallallahu alaihi wasallam مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره مما دق أبا بندا لا خلاف باب زباني أنه تواشي صلى الله عليه وسلم نزل من ذلك يا سبك أولا مرتبة وتمرتبة ونمكاني وندشي لا يقاس بها غيره باء قياستا وننسى da wannan martabar da ya sauka a kanta duk kowanne ne a cikin wannan abubuwan da aka zana ma'aiki salam ya yi jawaban da ba ba ka ɗauko da ba shi kaɗai Allah ya rasa ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya rasa shi da irin wannan ababen ba misali makama har ma wani littafi muke da na makamat al-hariri to makamat kinan duk na kowa ma in ka zo da hudubobi na kowa duk wanda aka yi wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka kiyasta su ga na annabi sallallahu alaihi wasallam wala qadara ahadun an yufraga fi qalibihi alaiha kuma ba wanda ya samu iko la kadara ahadun ba wani mutum ɗaya da ya samu iko an yi faraga shi kalibi aliya ya samu ya zuba a cikin kalibinta wannan wannan martaba ita kalibi shine abinda masu masu kira suke yi su zuba wani abin da suke so ya si na darma ne ko ko zinariya ko azurwa yana so a yi wani abu ya ɗauki wata farm wata wata kama da warin wani abu ake yi na laka to ko ma dai na laka ake ko na mine ne dai ko na ice ne wanda dai za a zuba mai abu ya ɗauki wata farm shi ne ake ce ma kalib to ba wanda ya samu ya zuba irin cikin abin da sallallahu alaihi wasallam ya zuba a cikin shi na daga fusa kai ka ce ita maganganun kalmomin su ne magwaji wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake zubawa a cikin shi to sai su in aka zuba sama magwajin in yayi kyau abin sai ya hito shi ma ya kyau to ba wanda ya samu ya zuba irin cikin magojin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba balle na shi kira ta yi kyawu irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka kaulihi tamkar faɗar sa tsiya da aminci Allah su tabbata a gare shi hamiyal waqis wannan wai za a kawo misalan wayanda ababen da annabi sallallahu alaihi wasallam kusa wanda manganin shi kadai fara faɗin su kamun shi ba wanda ya faɗe su sai dai kai kai kai koyi dai amma kamun shi ba wanda ya hudu wannan ababen da zamu hudi shine kamar fadan sa hamiyal watis wannan cewa hamiyal watis ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara kinta shi watis kinnan gashi nan kamar cikin shari'a mai shari'a yake irin ma'anonin da ake ake ake cewa ake dangana danganta shi gare shi aka ce ana ce ma ana kamanta murhu da shi murhu ana kamanta shi ma yawan bugo a cikin adirabu fil harb yawan kai hari kai bugo a cikin lokacin yaki wagila watus aka ce wani bi ana ni watus kin ana nin watus allazi yatisu bin yatisu nas ai yadquhum abin da yake dandakewa wani abin da yake dandake mutane a mal asma'i masan masan lugan nan yake ce hijaratun mudawwaratun idza hamiyat lam yadri ahadun يطوها هو لم يقدر نيكو لم يقدر أحد يطوها أنا نين وت وتدوس ون ون وت وندوس يعني وندك كيوي زعجي هكا أفرم إيشي كماشي إن يزاهي با وندك يتاكش to shi wannan shi ne ake cewa watis kin to hanya yayi zahi kenan in dutsen ne in murhun ne ya ɗauki zahi in bugo ne a yaƙi bugon bugon ya ɗauki zahi to in tsanani ya tsanani ake cewa hamiyal watis haka sahabbai suka ɗauka sai na alike cewa kunna idza idza hamiyal watis kunna nahtami bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in yaƙi yayi yaƙi in bugon ya bugo tsanani ya tsanani mun kasance muna ɓoyo ne muna kare kanmu ne da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hakan nan ko ya kasance a cikin yaƙin hunain ne ko ahzab ko hunain sai na alike cewa suka rasa annabi sallallahu alaihi wasallam suka dukan su sun sun an an tunzara musulmi sosai wannan wannan yakunan guda biyu to shine ma nake bin san ba bai zo muna kai cikin su san hunain ne ko ko ahzab ba ahzab ba hunain ko a uhud yawa suka rasa suka rasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ali yace to dai wannan shi dai ba ta yi wa a ce dai kafiran nan sun kashe maki sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai yanda yake Allah ke ma annabansa watakila ya ɗauke shi to mu dai mu yace sai na lace to me alheri mu mu mu tsaya bayan mu aki sallallahu alaihi wasallam bayan yace yace ban ga alherin wannan ba kawai sai yace sai na ɗauki takobi na kutsa cikin mutane yace yana kai bugo yana kai hari sai da ya kai dole aka mai aka mai kowa ya kutsa ya shiga tsakiya sai tarna maki sallallahu alaihi wasallam yana tawama a tsakiya an kewaye shi to haka yanda ake sifar shaja'a kenan ta maki sallallahu alaihi wasallam suke cewa kunna idza hamil watis idza hamil watis kunna nahtami bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to daga bakin Allah bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara jin hamil watis ah wa mata da kuma cewa mata hatfa anfihi shi ma wannan wannan ibarai mata hatfa anfihi daga bakin maki sallallahu alaihi wasallam aka fara jin ta wato mutum ya mutu dan gaban kamar a ce dan gaban kanshi ba ba bugo ba duka har kawai mutum ya mutu sai ya ce mata hatafa an fi mata hatafa an fi kai ka ce mutum wai kamar ruhun an fi ne ba ko ko kaji ko baka so ba abinda zai zo ma ko kaji ko baka so ba to ya zo ma haka nan kawai ka kin baka so ka so baka so haka nan mutum kawai mutum ya mutu ai ba ba me ba wanda kawai kamar a ce mutuwa za ta zo mai haka nan salim adam kowa gani yake dai kai rayuwar nan sai dai an buga sai dai mutum da mai kare to mutum ya mutu haka nan ba babu guba shi ne mata ya mutu hatafa an shi haka nan dan gaban kashi sannan akwai la yuldaghu almu'minu min juhrin marratayn shi ma magana ce ga ta hadisi ne manna magana ce kace da hikima ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuldaghu mu'minun wani mu'mini ko ko la yuldaghu almu'minu shi mu'mini ne inda yake ba a halibin shi halibi irin na kunama ko sara na na namiji marratin ko ko da wani ko ta kwaro dai haka dai shine ake ce mai ladagukin nan eh kunama ko ko musamman kunama ta ake ta aka yi sifanta da haka akwai ababe da aka ana ana sifanta su da lasau da har salima kamar da zamu gani gaba to ba a mumini ba a harbe shi so biyu a cikin rami guda fi fi juhrin marratin ba a halbin mumini a cikin rami guda so biyu shi ma ne ni ni kenan shi mumini fa mutum ne mai aiki da hankalin shi mutum mai hankali shi ne mumini ba ba imani bane ba ka hada cikin wata matsala kuma a jima ka sake hada cikin ta kamata dai a ce kamar da zamu gani gaba wannan wannan shine hadisi mai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'idu shine arziki man hu'iza bi ghairihi wanda yawa azu wanda yawa azu aka yawa azu bi ghairi da waninsa wanda yawa azu da waninsa shi shine mai arziki wannan kawai da hausa ana ce arziki ba sai ba irin azuma ne ba kamar da muke wadi mutum accident nan zai zo kawai sai Allah kiyaye sai a ce yayi arziki ya auna arziki to me wanda yake auna arziki wanda yake arzikin nan shine wanda ya wa'azu da wanin sa kaga wani irin matsalar da fada to kai ba ka sai sai ka kiyaye dan ka fada ka ka fada to kai ne mai arziki wanda kuma baya kenan sabana haka wanda ke shan wahala maciyaci shine ko wanda kana ganin mutane suna halaka kai kama ka bauro kuma wannan dai abin da ke kawo shi son zuciya abubuwa da ya ga sunan ya kamata a ce mana wasuwa da su mu daina ababe da dama amma ne kawai saboda son zuciya sai a mutum ya dage tai misali yanzu shan taba mutane suke shan taba ba kana ganin mutum nawa ta halaka taba mutum nawa ba hoyon amfani ga tanin ga ga yawancin da karshen masu shan ta ga inda suke zuwa kamata a ce in mutum kaga so guda ko labari ɗaya zo ma na masu shan taba ka ce kai ma to kai ba kai ba ita amma son zuciya sai sai ya like mutane ido في أخواتها ما يدرك الناظر العجب في مضمنها wannan kenan wanda aka faɗi cikin ƴan uwan ƴan uwan irin wa'annan magana fi akhawatiha cikin wannan wai kamar wani aka ebo daga cikin da yawa daga cikin ƴan uwan irin wa'annan magana wanda suke ƴan uwansu masu kama da su ma yudriku za ka samu ma yudriku nazirul ajaba wanda mai duba zai riske abin mamaki a cikin su fi mudammaniha a cikin abin da suka kumsa wa yazhabu bihi al-fikru fi adna hikamiha sannan tunani ya tafi da shi fi adna hikamiha cikin mafi mafi kusan hikimarta ko mafi kankanin wani hikimomi daga cikin hikimomin da wa'annan maganar suka tattara mutum in mutum zai tsaya zai tsaya tunani cikin ire-iren su yayi tunani yayi tunani zai ta zakura abu da wai ta har tunani ya tafi da mutum wa qad qala lahu ashabu wajika kuma sahabbansa ya da mun Allah tabbata gare sun ce masa ma ra'ayna allazi huwa afsahu minka ba mu taba ganin wanda yi ka fasaha ba fa qala sai ma aki sallallahu alaihi wasallam yace wa ma yamna'uni me zai hana ni in kasance haka wa inna ma unzila alqur'anu bi lisani lisanin arabiyyin mubin alhali ko an kawai an sabkar da alqur'ani ne da harshe na harshe na larabci harshe wanda ke balarabin harshe mubinin mabayyani ko mai bayyanawa wa qala maratan ukhra wani karo kuma sai da mutu Allah tabbata gare shi yace ana afsahul araba bai da anni min quraish wa nashatu fi bani sa'd ana afsahul arabi ni ni ne mafi fasahan larabawa baki da bai da anni min quraish tare da cewa koko banda dai cewa ni min quraish daga qurai kabila ta qurayshawa nake wani shatu fi bani sadin kuma na taso a cikin kabila ta bani sad wannan akwai usulubin da suke ce mai usulubul madhi bima yushbihu zam wa usulubi na magana wanda shi yabo so ake ayabi abu amma sai a wata sifa ta to kamar ta suka kana so ka yabi abu amma cikin ayaban suka ji kamar akwai suka shi ko sukan ƙara abin kyau ne take kamar wani baiti da suke cewa misali kuran ma cikin shirin ya kawo shi wala aiba fihim gaira anna su gaira anna su fahum bihinna fuludun min qira'il kitabi wai su yaban wa an su mazaji ne ake aka ce babu wani la aiba fihim babu wani laifi a cikin su sai dai kawai ka da an ce sai dai kawai sai kenan suka ce me za a hodi sai ke tsammani wani wani laifin za a hodi da sai aka ce sai dai kawai su ta kubban su suna da wa'ansu dakushewa bisan da dakushe saboda yawan kai hari wa makiya rindunoni ka ta'if saboda yawan kai hari farmaki kawai su takubban su sun da dakushe to wannan yaba su aka yi ko su ka aka yi to shi ne sai sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ana afsal arab ni ne mafi fasahan laraba bai da kinna shi ma gaira ne eh banda dai cewa ni min quraish ne da quraish nake quraish quraish quraish su ne mafi fasaha a cikin laraban baki daya yawa kama shi kamata amma wani usulubi ne a fannin balaga ake ce mai usulul madah bi ma yushbihu zam akwai kuma sun kuyan shi usulul zam bi ma yushbihu madah ana kana so ka kana so kai kai bin mutum kana so ka soki mutum sai kai kamar kamar kayabe shi sani kuna ya kawo akwai mashhurin malami da ake ce mai Adam Ilori Sheikh Adam Ilori bayarbe ne babban malami ne an san shi yana cikin duniya ma ta san shi saboda da yana da ya san wato fanni da yawa na larabci da addini shine yake na yana kuma ya rubuta littafai da dama mutumin ilori ne shi ke da wani sa da ake cewa al-islam fi Nigeria to shi dai cewa bai rabe ne sai yake cewa babu wala aiba fi dinin Yoruba ko menene shi ta yake dai baitin ma'ana shi ko da mukashi duka ba babu laifi cikin addinin Yarabawa sai dai shi addinin su kamar addinin nasarai eh saboda su duk inda bai raba yake ba ka raba shi da rawa da kaɗe kaɗe eh to kaga wai kamar so yake shi ma yanzu nan babu aiki cikin addinin yaraba kaga kamar wani yabo ne zake to amma yace banda da cewa dai su addinin nasu da su da nasara addinin su da nasara dai ne kai ba ka raba su da su da wa'ansu ma aka ce wajajen su kai wani mutum zai gani yana zuwa coci yana zuwa masallacin juma'a kawai dai tsaye haka ne ko to kuma da yawa mu Muhammad zauna su har jami'an nan kaga mutum da katar rauni da gemu da ka gan shi kaga irin wanda suke cewa masu soke-soken nan ne amma malam da wani abun murna ya soke ko tara ta shiga ina mun yawa da juyi mana sai ya baka maki to su yawa su kawai su wannan a rawa yayi wake kada kada wannan su kawai haka haka ta yi to kaga cikin shi ma shi ma shi saban saban wannan ne saban wannan ne ko da wannan abubuwan wannan abubuwan cikin addini mu ma yana yana samun da dama eh wallahi musta'an ne zai gani kawai abun mu ma wani muna kama da da yarbawa ina ina tuni duka fa duka duka mu mu zo duniya ma kasa da kadan ne muka da shekara 40 amma wanda muka tarda zakirai da muka tarda wanda muka tarda ga irin su ni wannan na gani cikin kakannin irin su malam gwani Allah shi karre shi suke rike shi ya rike ta tattara mu shi ke rike da'ira har karshe amma dai bai huce irin yadda aka tsaba bai suna ki su suna rausayawa irin yadda ka san inda iska ke ma'ice ya yi gaba ya yi baya ya yi gusum ya arewa haka saboda shauƙin saboda shauƙin da ke tare da zikiri shauƙin da ke kamar da mai karatu yawa yawa yawa shauƙin ke zoma amma kawai tun warkon tun warkon abu a fara kwala kuwa ana tuma ana rulat ana to kaga wannan abu ne da wanda ba ba ba haka aka so ba kuma haka yake ba a kaula musamman a kaula a madina inda ake cewa birni na shehu wanda ake cewa madina su ko kowa ya san irin da suke zikiri zikirin su ko daga zamanin ne amma daga zamanin nan shauki yana sa wani sai a rike su wani ya tashi ya ruga da gudu saboda ba wai ba sai an yi tumatuma ba sai an yi abin ga daga nan zamanai a kwala zikiri in kai zikiri bil haƙi da gaskiya to abin da zai zoma duk yanda ma wanda wata shi zama ba ni ba shi zama ba gani wanda ma baka taba shi ba za gani shi zaman ma ta ta mutu to irin mu ma sai mu zauni sai ga muna irin kusa irin na yarban kawai haka ne tun harko tun harko ba wai rausa ba ba kawai mutum ya ware shi ko kamar da wani yana yana shauke wuri cikin kashi da bas yana yana hudin abin da ake cewa tasawufi ce laysa tasawufu lubsu sawfi lubsu sawfi tarqahu wala bukauka in gannal mugannuna wala siyahun wala raqsun wala ولا رقص ولا سياه ولا رقص ولا طرب ولا تغاش كأن قد سرت مجنونا إن بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين cikin baiti uku guda uku shi abin abin da ake yi da da tasawufi ba shine ba sanya tsirarin kaya eh laysa tasawuf lubsu sabi darqahu wala buka uka in gannan mugannuna ba kuma ku kanka ba in masu waka masu wake sun yi wake kawai kana sharar sharar kana tawaye ba shine ba sufanci wala siyahun ba kuruwa bane ihu ba shi bane ba wala raqasun ba rawa bane ba wala darbun ba kuma shi ma irin karshe ne ba a murna kana ji kawai da an ware kana kaje kai kai kowa murna kana dariya kwana ake ma labari yake ce sai di alhaji dan shehu malam mudiru ya ga wani yana ta dariya wai shi ko ana ana wazifa ne zai ga yana ta dariya yana ta dariya ya ce mai kai lafiya kake ya ce kawai wani wani shauki ne dumar ce yake wani shauki ne ke zama ya ce to ka yi hankali da kaka kawo kaci ya zo kawo haka nan to wani shi ɗarar duk saboda jin daɗi haka wai ta duba wannan bane ba ya ce wala ta kashin ba kuma su ma bane ba ana abu kana wani somewa kana waɗa kana zubiya kana suma ka an ƙarsirta majnuna kai ka ce ka zama haukaci shi ya ce cikin wannan baitocin balit tasawufu shi abin da ake cewa sufanci shine an tasfu ka tatu ka tsarkaka bila kadarin ba tare da wani gurbata ba zuciya ake su ake ake ta gyaru kuma wa an tutbi al hatta ya kasance kai kana bin gaskiya wal qur'ana da kana bin alqur'ani inda yace ayi inda yace a bari wa dina da kuma addini baki daya wannan shine to wani abu da mun faɗa mu an su ya kamata mu faɗa mu kanmu gaskiya mu ma kullun ya kamata abu to abin duka duka yaushe ne abin ce jiya ba haka yake ba amma jiya ga yadda yake yau kuma ga yadda yake sannan ina tunani in ce cikin uwayenmu wanda ga suna irin wannan ni ban ga wanda kake ganin wanda kamar jazaba ta kama su a zikiri a uwayenmu na ina tunanin a ce a shehu malai zaka da shi da margani mala bani Allah shi karre kawai shi ma irin rautaya ne kawai wannan wannan ya bugo ne ya bugi nan wannan ya bugi a tsayin da kamar ya ga huce rautaya nan to Allah dai ya kama mana فجمع فجمع له بذلك قوة قوة عارضة كون آه قوة عارضة البادية quwwatu ariyatil badiyati wa jazalatuha fa jumi'a da wannan ababan da suka suka suka gabata na daga irin fasaha ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka tara masa da wannan kenan kamar da kodi abin da gabata ƙarfin arida ta badiya ƙarfin irin magana mai ta kai tsaye badiha kenan ƙarfin badiha ta ƙauye waje zalatuwa da gwabinta abin da ake cewa kamar da munan shi wancan satin abin da ake yi da jazala aka si na rakaka magana haɗaɗɗiyan magana to magana mai ma'ana haɗaɗɗiya sai mutanen ƙauye kuma kai tsaye mutum ya hida ba wani tare da kama kama ba a wannan sa'atu alfazil hajirati da kuma kyawun lafizza na mutanen birni wa raunaqu kalamiha da kuma ayan magana ta mutanen birni shi wai mutumin ƙauye da mutumin birni maganganu su ba ɗaya bane ba in kana son kyawo da tsari a cikin magana sai mutumin birni in ku kana so ka ji kawai magana ga ta nan amma ba ba ta da wani ba ba ta da fasali babu wata fasaha kamar ba kamar fasaha wani wanda wanda take ake laushi haka ko abin ga babu sai mutanen kauye shi ko haka Allah ya mutane kowa yanda yanda kake inda kake kowa mutum bai wuce ɗabi'an wurin da yake yo to kai abin da ka sani wanda kake gani ina kace ka sifa wani wani da wani abu baka iya ka kago abin da baka gani ba ko baka sani ba shi mutumin kauye kenan kuma shi mutum birni abin da ya sani kenan ne gani na daga ababe masu kyau in aka ce sifanta mutum sai sifanta mutum da irin wannan abu masu kyau akwai wanda ake cewa Ali bin Jaham wani mutumin sha'iri ne shi mutum mawaki ne mawakan Laraba na amma na kauye ya kware a kauye zamanin Halifa al-Mutawakkil aka yi shi tun na farkon Bani Abbas ne ko dan saboda shi wannan an yi shi ne shi wannan mawakin hijira na da tsakanin dubu da ɗari kai da tamanin da takwas ya yi wafati ɗari biyu da arba'in da tara wannan mawaƙin ya zo tar da almuta wakil halifa cikin halifofin musulmi shine sarki a zamanin sarki musulmi baki ɗaya a gari na bagdada shine capital damun banin abbas su suka yi a kirkira wannan su ne farko da suka mai da capital kawai birni ne aka tarka aka kama abuja nan haka aka ma bagdad kawai aka kirkiri birni aka aka koma can wurin ita ce headquarter ta musulunci sai ya zo ba kawai nan sai ya ga kuma ga ya dace ga mawaka suna shiga wajen halifa kai baki a biya ka kai yabi sarki ke abin ga ka biya ka shi ma zai shiga kawai da lokacin daure shi ya zo kawai sai fara sai fara yaban halifa sai fara cewa anta kalkalbi أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس آه وكالتيس في قراء الخطوط أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراء الخطوط أنت كالدلو لا أدمناك دلوا لا أدمناك دلوا من آه من, من كبار الدلا كثيرة كثيرة ذنوبي يوه أنت كالدلو لا أدمنا كدلوا من كبار الدلا كثير الذنوب kashi abin da ya bashi bashi kawai wani abin da kalmomin da ya faɗa mai yace kai khalifa kai kin nan kamar kare kake gami da kiyaye kauna ka san mutanen ka ka san wanda kake wanda kake kiyaye su kamar kare kake shi kina cikin sifofin da aka yi so a kiyaye a riko daga cikin sifofin kare wannan rikon amana na kare shi kare in na shi kake ko bugun shi kai ka kore shi ka bubbuge shi zai dawo dai ya san kai ne na shi baya fushi wasu ke nuna halifa irin yana da irin wannan sifan mai kyau sai ce kai halifa kamar kare kake gami da kiyaye ka san baka wasa da masoyanka yace kuma kamar da akuya kake in aka ce gami da karo da bala'o'i kawai ka kai kai baka jin tsoro ce kamar da akuya kake yace kuma kamar guga kake la adimnaka dalwan kar kar mu rasa ka kar mu rasa ka kana a guga daga cikin min kibari min kibari dila daga cikin manya manyan guganni kasirar zanubi masu yawan kwaran ruwa zuke nan nan zanubi nan ruwa yana nin kyauta kenan yau kamar a ce mi ina gafa da sun kusa gama da shi aka aka wasa kuri sarki ya ce ku za ku dakata ku dakata da wai jiga abin da ke wadi su suka ji kawai zargi zaki sarki mana yake ya ga ce wani wani wani wani wai kamar kare kamar kamar da akuya kamar kamar guga sarki amma sarkin yana da hikima yana da fahimta ke sai ce ba haka za a yi ba ya fahimce ya fahimci a shi sarkin daman su lokacin nan iyan sarakai tun suna kanana ake karantar da su ladabi adabi abin da ke adabin larabci su san magana lungun ta birni da ta kauye da sauransu malamai ake ɗauka musamman su karantar da su to shi ya san abin da ke wadi ya fahimta amma sai ya fahimta saboda yana dalilin kawai da yana ba kauye ne ya haɗa haka sai ta yana za a yi akwai gidana na waje kaza yana da gida kusan wata ƙorama ko wani filab ne wani ruwa gulbi ne da ake ce mai dijila ya ce akwai gidan nan bakin dijila kai shi nan kawai aje shi na bar shi nan aka kai shi wannan gida aka kawai a ta ma ba shi arziki ya arziki ya zama nan a gani ya zama na tsawon wata shidda wata ruwa wata ruwa suka ce wata bakwai yayi ana kawo mai hira irin da wanda suke iya kuma magana na birni suna zuwa ana hira da shi nan ya rayu tsakanin nan gidan na akwai jisir akwai pon gada a wajen da gada da ruwa da shibkoki da jarduna da gashi na abubuwa dai na masu kyau malam sai da yawan watan sai sarki da mutane da shi kawai ina ibn jiham kin ne yake yana na ka a zo da shi da ya zo da shi ce to yayi wake to nan fa sai aka yi mamaki abubuwan da ya fara hudi yace ko ko uyunul maha uyunul maha bainar rasafati wal jisri jalabna al hawa min haythu adri wala adri in ka ji magana daga jin ma inda ke tsara magana yake cewa ni ma a idna a id a adna li shawq al qadima ولم أكن سلوت ولكن زرنا جمرا على جمري سلمنا وأسلمنا القلوب فكأنما تشك بأطراس المثقفة السمر gashi ne baitocin da yana ta yana ta abin da ya fara yanzu yi sai fara cewa idaniya na bauna idaniya na bauna diba gani abin da ma ita kanta bauna da ana in kana san idanu ne ma shehu yana yana yaban yana yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa وأزهر لون أدأج العين تزدري بعين المها عند الخميرة ترتو وأدأج أي عين أو أزهر لون أدأج العين تزدري yana hidin irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai mai hasken fata ne mai ga irin yanda idane shi take akwai baki nan baki ne da warin wari ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam tazzari yana wulakantar da bi ainil mahad idaniya ta bauna wai dama abu mai kyau ake cewa to wane shi annabi na alaihi sallam wane shi to duk ido ne in za a kidin ido mai kyau gani ake babu kamar na baunan nan to shine shi ma sai warin san ido idanuwa ne na bauna tsakanin rasafa da jisir tsakanin irin gonuka gonuka ko ko ko jarduka wanda suke tsakanin birni da ƙauye wal jisiri da kuma wannan gadai tsakanin wannan da gadai har idan abubuwa bai masu kyau ka gani maimakon kare da da wani ne da yake faɗin dai abubuwan cike da ma'ana da da ƙaye dan dai ma lokaci da al'ayi da kawo betocin cikin masu yawa da ida sai halifan yace halifan da kashe yace mai da kar khashitu khashitu alaihi an yazuba riqatan wala tafa yace na jiya mai tsoro kar ya narke saboda irin riƙa kamar rishin ƙarfi na rishin ƙarfi da kuma tausasawa wai saboda cikin waƙen nashi yadda yake nuna irin abubuwa na birni yanzu ba wancan bane masu tsauri yawwa saboda saliba ce na tosa mai saboda irin yadda ke faɗi yana sai ke kuma abin da ke yanzu nan yadda zancen soyayya yake ba zancen wani abin gaba yana sifanta irin wanda yake kauna da sonsu irin yadda ke kaunai da irin wannan kalmomi masu kyau haka to wannan wai shine annabi sallallahu alaihi wasallam ake bayanin ya taro irin wancan na ƙauyen wajen su na ƙauyen su ne magana shi kashe magana da ya koda wancan za ka yi mamaki irin yadda ya jero da yake ce mai an ta kaddalwi la adim na kaddalwan min kibari dila katirar zanubi in sa ka bin magana la adim naka dalwan min kibari dila katirar zanubi in za ka fasara shi ka ce la adim naka dalwan katirar zanubi min kibari dila kai kan sai ka yi takadimi da ta'khiri ga abin da yake ni sai ka kawo wannan ka kawo wannan saboda ka hidi magana inda take amma tsauri ce ga magana magana ce mai ma'ana mai mai mai gwabi kamar da ke jazala kinnan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya taro irin wancan magana ta kauya saboda ita ce magana mai inganci kuma ya taro kuma ta yan birni da kyawawan lafazza wanda kuma ba ta bugun kunne haka ji kamar abu ma ya ishe ka ji akwai kauyanci a ciki shi ne cewa raunar kulkaram da kuma ƙayi na magana ila ta'ayidil ilahi in ka haɗa wannan zuwa ƙarfafawa taimako na ubangiji allazi madadu hul wahayi wanda wahayi shine madadinsa shine ke kawo mai wannan allazi la yuhidu bi ilmihi bashariyun wanda ba wani dan adam da zai iya kewaye sani da shi wannan abin da shahi wahayin kuma wa qalat ummu amma abadin ummu ma'abadu na muka ba da bayani kwakin baya da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina sun biya da da, da tawagar sa kenan sayyidina abubakar da masu musu jagora da rakiyan sa sun bi to sai shine dai sayyidina abubakar da abdullahi ibn uraika ta kenan ko sun biya wajen hema ta ummu ma'abad ita wannan mata wanda mijinta ya fita sai ita kadai wadda muke ba da labarin nan ta gwada musu sai wata akuya ba ta da abin da ta ba su wata akuya ita kuma ta ma bushe balle ta yi nono amma annabi sallallahu alaihi addu'a suka sha nonon nan amma aka bar nonon yayi yayi saura mijinta yazo suka suka suka sha kuma suka bar suka suka kwariya suka bari mijin nata da yazo ce na kika samu wannan tace ai wani mutum ne ga yanda yake to tana cikin wa'anda ake hakaito wa'anda suka ga annabi suka sifanta shi yanda yake to ciki take cewa tana cikin abin da aka aka rawaito qalat ummu ma'abadin fi wasfiha lahu ummi ma'abudin ta hudu a cikin sifantawa da take wa annabi sallallahu alaihi wasallam tace hulul mantiki mai dadin furici ne mai dadin magana ne in kaji magana annabi sallallahu tana da dadi sallallahu alaihi wasallam sabanin wancan taba kauye wancan taba kauye wanda ke zalla to wani abu na tuna to fasulun dai fasulun maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam a rarraba take rarraba take na so in kawo wani misali ne da wa'ansu magana ta wa'ansu mutane to ni magana ni ina jin daɗin ta ma amma in wani ya ji a kulle sai kamar akwai kaushi a ciki to tana take da tsarar fasaha mun kana neman fasaha akwai fasaha a ciki to yadda kai yadda kake kake tsammani wani sai ga kamar ko suka shiga to akwai magana a rarraba take a zai ma yake cewa cikin yana yaban cikin shawar da ke yana haɗin yadda magana annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa wa yanzu lahazan wa huwa al-ardi ghalib ghalib yasuqu thiyabun wal malaikatu tasbu wa yanzu lahazan wa hamatu zumali shanin tarajjulin azimi karadin nake cewa da wal malaikatu tasbu yasuqu thiyabun wal malaikatu tasbu ah ya suku sabon wai wa in kala wa in kala kala al-fasla wal haqqa yarji sallallahu alaihi wasallam ko yarji wa in kala in annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ya magana yi birci kala al-fasla magana da yake hudi a rarraba take wa atina fasla al-khitab cikin cikin annabawa wanda ake cewa khatibul anbiya shine annabi dauda shine mai huduba na annabawa to Allah tabaraka ta'ala yake cewa yake cewa wa atina fasla al-khitab mun bashi rarrabewa ta magana to shi ma magana annabi sallallahu alaihi wasallam aka san yana magana kai ka ce ka iya kirga kalmomin da yake faɗi ko harifan ma kai kamar ka iya har karatun Qur'ani na yi kai kamar ka kirga harifan kamar ka ce kai ka kai kamar ka taba harafin da yake faɗi sallallahu alaihi wasallam saboda yanda kasancewa abun wara wara shine sai yake cewa wa in qala qala al-fasla wal hatta kuma gaskiya ke wadi sallallahu alaihi wasallam yurshi'u yana kwanko magana sai hudi magana attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna yana yana nuna kirjin sai yana hudi yawancin magana annabi sallallahu suka je yana maimaitawa shine yurshi'u kenan to la nazrun wala hadrun magana ba ai guntuwa bace mai ai kadan kawai ai magana kawai ai guntuwa kadan wanda mutum bai ji ma ba shikenan bai ji ba a ce kawai dan kansa a'a magana ba kaɗan mace ba wala hadirin kun ba magana bace kamar ta mai shara da barci kamar ta mai mai haziyani ba ba kamar wanda kawai ba ya kwantar ɗin abin da ke faɗi ita ce hadirin ba magana bace mai yawa kawai ana ta zubowa ta ta ta ta to shi magana haka haka magana su take su ai take sifanta irin yadda ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam magana tace ka anna mantiqahu kharazatun nuzim kai ka ce harshensa sallallahu alaihi wasallam kai ka ce magana da yake kharazatun wa'ansu kamar gwalagwalai ko duwatsu ne na tsakiya duwatsu wanda ake tsara tsakiya da su nuzim na wanda aka tsara su kai ka ce magana annabi sallallahu wani abu ne saboda kyawunta ita take faɗi balarabiya ce mutumin ya kawai ita ma wanda take iya tafa sifanta abu saboda tana da harshen sifantawa ta ce magana sallallahu alaihi wasallam kai ka ce ma an su wani gwalagwale ne wanda suke abin tsarawa da aka tsara wa kana jahira sauti annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai murya ce mai babban murya ce shine jahir muryarsa babba ce sallallahu alaihi wasallam hasanan nagmati amma kake ji an ce mai murya babba ce kai tsammanin ko wata bazgare ta ko mara daɗi haka a'a mai nagama ce mai sauti ne mai kyau hasanan nagamati mai sauti ne mai kyau shi ita nagama yawa ita nagama nan kamar yadda ake ake irin masu karatu masu karatun nan misali akwai wanda aka sani akwai Abdurrahman Sudais akwai Abdulbasit akwai yawa Shuraim ga sunan suna da yawa to amma kowanne ne da Ali Jabir da da Ayub ko Muhammad Ayub kowanne ne in ka ji yana da abin da ake ma na gama kowanne ne na gama shi daban to shine yace ita ce shine sautin kenan na gama irin nashi sauti to shine tace hasanin nagmati in shi irin yana da sauti nashi sallallahu alaihi wasallam wanda ke mai kyau ne kyawun na gama kyawun sauti ke da sallallahu alaihi wasallam ya da mutu Allah tabbata gare shi yana ga mun ja ma lokaci اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك ونسألك لما وقنا أسر لك بلك ولا هادي إلى صراطك المستقيم السلام عليكم